الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وجاءت قال تبتا ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama mina takbiri ila taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci a shekul imam abu abdurrahman muhammad nasiruddini al'albani rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala muna cikin shubahatun wa jawabuha mun ɗauki shubaha ta ɗaya da ta biyu da ta uku wanda yau za mu tashi daga kan shubaha ta hudu wanda ita ce shubaha ta ƙarshe wanda malam ya shigo da ita a wannan muƙaddima kuma kai tsaye insha Allahu bayan mun gama a karatu na gaba sai mu tashi daga istiqbalul qibla Allah tabaraka wa ta'ala ya katartar da mu wajen fadar daidai da kuma aikata daidai qala al-musannifu rahimahullah thumma inna hunaka wahman sha'i'an 'inda ba'd al-muqallidina mala yace sannan kuma a wancananka akwai wata fahimta wanda take ta kuskure wanda ta yadu a wajen shashe daga cikin waɗanda suke mabiya mazhaba waɗanda suke bi ta zaizai na malami ba tare da suna da dalili mai ƙarfi ba akan abin da suke binsa wanda wannan alwahamu wannan fahimta wanda take ta kuskure ya sudduhum an ittiba'i sunnati wanda wannan fahimtar tasu ta kuskure take kange su ga barin bin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan fahimtar tasu ta kuskure wanda suka yi ita ce take kange su ga barin bin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam allati tubayyinu lahum annal mazahiba ala khilafiha sunnar ta ma'aiki wanda take bayyana musu cewa haƙiƙa mazhabobin waɗannan malamai din sun ci karo da wannan sunna din wato lokacin da suka samu wani hadisi karara tamkar rana lokacin azhur wanda yake bayani game da kaza wanda shi kuma wannan kaza din ya ci karo da wata mazhaba cikin mazhabobin nan guda hudu ko kuma ya ma saba wa dukkan malaman mazhaba din mun gane to sai ya zamanto sun wannan zato wanda suke da fahimta wanda suke da ta kuskure ta kange su ga barin yin riko da wannan sunna menene fahimtar tasu ta kuskure wa huwa zannuhum shine zatansu da suke yi cewa anna annattiba'a sunnati haƙiƙa bin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yastalzimu takhdi'ata sahibil mazhabi yana lazumta wa dukkan wanda yace zai bi sunna ta ma'aiki ɗari bisa ɗari to dole ne kuma sai ya kuskurantar da limamin mazhaba suwa ga suka fahimta cewa idan ka ce za ka bi sunna totar ba za ka bi ba kowata mazhaba to wannan zai kallafa maka cewa ka ce limamin mazhaba ɗin kanshi ya yi kuskure mun gane wata khdi'atu ma'anaha indahum at-ta'nu fil imam su kuma kuskurantar da limami ma'anar kuskurantar da limami a wajensu shine kaman kana sukan wannan limamin ne ka soke shi ne yanzu idan ka ce al'imamu abu hanifa a wannan matsala ɗin ya yi kuskure to gani suke ka sabke shi daga darajar shi eh ai shi ya sa malamai suka ce duk mutumin da zai zama yana da wannan aƙida ɗin ta cewa limami in ka ce ya yi kuskure to ka soke shi ne to ya shiga cikin shi'a shi ma yana da aƙida ta 'yan shi'a saboda su shi'a su ne suke ganin isma ga imma to lokacin da ka ce limaminka baya kuskure ka ce shi ma'asumi ne to kuma wani aƙida ce ta 'yan shi'a yawwara to shi yasa at-takhdi'atu indahum kuskurantar da malami a wajensu ma'anarta shine at-ta'anu fil imam wannan limamin ka soke shi shi kuma ko alama a addini na musulunci lokacin da ka kuskurantar da malami ba su kan shi kai ba lada ma ka kara mai da daraja da kima mun gane da kyau walamma kana at-ta'anu fi fardin min afradil muslimina la yajuzu yayin da suka a cikin ɗaiɗaiku na musulmai ma baya halatta ka soki wani daga cikin musulmai manzo Allah ce laysal mu'minu bi ta'ani walal la'ani walal fahishi albazi manzo Allah ce mu'mini na kwarai ba shi bane wanda yake sukan mutane ba shi bane wanda yake mai alfasha ba shi bane mai rashin kunya ba shi bane mai tsine wa mutane albarka to su tunaninsu idan ka ce liman wane yayi kuskure to ka soki wani ɗaya ma gama gari cikin musulmi wannan addini ya hana to ina kuma ka soki wani kusa cikin musulunci wani daga cikin jigo wanda ya yi ƙoƙari a cikin addini na musulunci ka soke shi ai laifin mai girma ne to fa kaifa fi imamin min a immacihim ƙaƙa suka cikin limami daga cikin limammansu idan ka soke shi a ga wannan kuskuren ya fi girma to wannan ita ce shubaharsu su suna ganin duk lokacin da kace zaka bi sunna ɗari bisa ɗari to dole akwai mas'alar da malamin su limamin su ya saba wannan sunna din to zaka ce limamin nasu yayi kuskure yanzu a wani guri in kaje kana cewa imamu abu hanifa ai yayi kuskure a nan guri kaza wani in yayi mangare ka sai da a ɗauke ka a saman balangar a kai ka likita saboda ka yi maganar da za ta iya fitar da kai daga musulunci a ɓangaren shi shi yana ganin cewa ka ce wane ma kuskure yake shi yasa to idan ka samu kanka irin wannan guri to ka san irin kalmomin da za ka yi amfani da su kafin a fahimce ka to ka sha da gudu amma in dai aka damke ka to ka san yadda za ka yi kai ba mun gane da kyau shi yasa usulubi wajen da'awa yana da muhimmanci inda ka samu kanka a guri ka san yanayin mutane sannan kuma sai ka yi musu usulubi akwai wanda yanzu idan ka ce mishi da ka ce imamu ahmad wannan matsala din ya yi kuskure akan ta wala gwanda ka ce abubakar ne ya yi kuskure akan wannan matsala din ya fi sauƙi a wajenka akwai yanzu dan maliki da in ka same shi ka ce imamu malik ya yi kuskure imamu malik din ne za ka ce ya yi kuskure kai wannan yaron tsagera ne kai da sauransu to amma baya jin nauyi idan ka ce umar ɗan khattab mas'ala ta kaza an kuskurantar da shi wanda umar cikin al'umma ɗin nan bayan ma'aiki shine na biyu ba idan ka cire abubakar kawai shi za ka saka to amma ba zai ji nauyi ba idan ka ce umar ya yi kuskure a mas'ala kaza ba zai ji nauyi ba idan ka ce aliyu ya yi kuskure a mas'ala kaza allah ta'ala ya ƙara yadda da su gaba gida to amma zai ji nauyi lokacin da ka ce wani daga cikin waɗannan al'imma ɗin ya yi kuskure tare da cewa kuma ɓangaren darajarsu da ƙimarsu da matsayinsu a wajen Allah ba ɗaya ba ne da na sahabbai kowanne daga cikinsu bawa ne na Allah na gari amma kuma a zaƙi ma da zau a tukunyar kalli ma da gabas mun gane da kyau yawwara wal jawabu albani ya ce to wannan shubaha da za su kata su karkada ta su barbada ta a kunnan waɗanda suke wato kidmammu amsa ya ce anna hadhal ma'ana batilun wannan ma'anar da suka kawo ta cewa lokacin da za su yi aiki da sunna dukkan mutumin da zai yi aiki da sunna to yana nuni akan cewa to ya kuskurantar da malaman mazhaba gabaki ɗaya ce wannan ma'anar bacacciyar ma'ana ce wa sababuhu alinsirafu anittafaquhi fi sunnati sababin da yake janyowa mutum yayin irin wannan fahimta din kaga mutum gashi nan yana karatu amma kuma yana da wannan aqaliyya din shine juyawa ga barin fahimtar sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam amma dukkan mutumin da zai zamanto ya fahimci sunna mai sunna ta karantar ba zai taba wannan tunanin ba wa illa yace amma in ba haka ba in dai har mutum ya fahimci sunna ta ma'aiki da kyau fa kaifa yaqulu dhalika ma'ana muslimun aqil ta ƙaƙa musulmi mai hankali ba wai wanda yake cikin rudani ba zai faɗi wannan ma'anar wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama huwa alqa'il tare da cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shine yace idza hakama alhakim idan alƙali zai yi hukunci hada ya baza ƙoƙarin shi kafin ya zartar da wannan hukunci din yayi iya ƙoƙarin shi wajen ya lalumo bakin zaren fa asaba kuma ya dace da bakin zaren falahu ajrani ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce yana da kwai lada guda biyu dukkan mutumin da ya yi hukunci hukuncinsa ya dace da daidai to zai samu lada guda biyu ladan dacewa da daidai da ladan wato ƙoƙarinsa da ya yi saboda allah tabaraka wa ta'ala dukkan bawan da ya yi ƙoƙari a cikin addini allah ba zai bar wannan ƙoƙarin nashi ta faka nan ba dare da ka hana kai kana ka hana idan ka barci saboda ka yi bincike akan matsala ɗaya ko biyu ko uku har kawayi gari kana cikin bincike to idan ka lalamo bakin zara kana da lada guda biyu wannan ijtihadin da kai wannan kokarin da ka baza cikin dare saboda ka samo bakin zaren wannan matsala din ladan shi daban sannan kuma daidai din da ka faɗa ita ma ladanta daban mun gane da kyau wannan hadisin Amr ibn al yana cikin Bukhari da Muslim wa idha hakama idan alkali zai yi hukunci fajtahada ya baza iya kokarin shi wajen kamowa bakin zalai ya karanta littafin can ya karanta wancan littafin ya karanta wancan littafin da karshe kuma sai ya fitar da hukunci bayan ya hana idan shi barci dare da rana saboda ya gano bakin zaren amma kuma fa akhta sai ya kuskure bai dace wa daidai ba to falahu ajrun wahid wato yana da kwai lada guda daya to kaga ashe lokacin da kace wannan limami a wannan mas'ala din bai dace da daidai ba ba wai sukan shi kai ba ka tabbatar mai da lada ma wato kamar ka ce wannan limamin yana da lada guda a wannan mas'ala din a ciki akwai suka baka ce mai ba ma yayi laifi barantana a ce ka soke shi ta kai yana da lada guda wannan haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa kuma ba hadisi bane ma wanda za a ce yana can can can can can wanda sai an yi ta bayani akan takharijin mazajen shi da sauransu an yi an leka mazajen shi an yi takharijin shi a gaya ne ya cancanci a amshe shi ko bai cancanta ba yana cikin bukhari da muslim yana cikin maratibu siha a'la maratibu siha فهذا الحديث يرد ذلك المعنى to wannan hadisi na Amr ibn al-As zai mayar da wannan ma'ana ta masu shubha wanda suke doka ta cewa lokacin da kace liman wani yayi kuskure wato kaman ka soke shi ne a bainin jama'a wa yubayyinu bi wuduhin la ghumuda fihi sannan kuma zai bayyana maka a fili karara wato filin da ba wata kura ba wani duhu ba wani wato zurfi a cikin sa anna ƙaunar ƙa'ili haƙiƙa faɗar mai faɗa da zai ce akhba fulanun wane yayi kuskure ma'anahu fi shar'i ma'anarsa a shar'ance a shari'a ta musulunci shine ka ce uthiba fulanun ajran wahidan an baiwa wane lada guda ɗaya wato da ka ce fulanun akhba fulanun da ka ce uthiba fulanun ajran wahidan duk ma'anarsu guda ɗaya wasallim li ihdal husnayaini isabatan wani khurajta hadar rama sauban fa amhala aka shatubi ya faɗa a cikin shatubiya a muqaddimarsa fa idza kana ma'juran fi ra'ayi man khata'ahu to idan har shi wannan limamin ya kasance abun baiwa lada ne a cikin ra'ayin shi malamin ma da yace wani yayi kuskure din kai da kace al-imamu abu hanifa a wannan mas'ala din yayi kuskure a aƙidarka shi ne ka tabbatar mai da cewa yana da lada guda ko to idan har ya zamanto abun baiwa lada ne a cikin ra'ayin wanda ya kuskurantar da shi din fa kaifa yutawahhamu min takhdi'atihi iyyahu at'anu fi ta kaka kuma za a zaci yin suka ga wannan limamin saboda ya kuskurantar da shi idan har kai kana da aƙida cewa wannan malamin yana da lada ɗaya to dan ka ce yayi kuskure ai ba su kan shi kai ba ba za a fahimci kuskure ba ba za a zanci ba za a zanci ba cewa ka soke shi ne za a tabbatar da cewa lalle kai ma kayi itirafi ga juhudun wannan malami ne mun gane saboda akwai bambanci tsakankanin suka da kuma cewa wani yayi kuskure akwai wanda idan ka kuskuren shi ba lada ɗaya ba laifi ma zai ɗoka irin wanda bai cika ba ya batsi akwai waɗanda suke da hubbu tasaddur wanda ba su da alar da za su yi bincike su yi karatun da za su kai su ɗako littafin shekul islam su karanta su fahimta ba ba su yi karatun da za su ɗako littafin ibn al-qayyim su karanta su fahimta ba ba su yi karatun da za su ɗako muwaɓata al-imam malik su karanta su fahimta ba amma ka gansu da manya-manyan littattafai ka shiga laburaransu ga fatawa na ibnu taimiyya ga fatawa na bulbaz ga fatawa na uthaymin ga fatawa na albani ga fatawa na wane na wane na wane amma su ko ko karatun shekara ɗaya ba su yi a gaban malami ba to kai kaga wannan in ya in ya tashi zai bada fatawa kala kai tunanin cewa zai karya inda gaba ne inda ban gaba zai ta karyawa in ya maka kaca-kaca a can ya maka kaca-kaca a can ya maka kaca-kaca a can kuma sai ya ce su shekul islam suka faɗa saboda ba zai iya yiwa ya fahimci yaran su shekul islam ba sai ya yi karatu mun gane da kyau la shakka anna hadha tawahuma amrun batilun albani yace ba maka ba kokonto babu kokonto hakika wannan zato na cewa idan ka kuskurantar da malami sukan shi kai yace wannan al'amari ne wanda yake batacci yajibu ala kulli man qama bihi an yarji'a anhu yana wajaba akan dukkan mutumin da yake da wannan tunani din ya dawo daga kan rakiyar fatawar shi duk mutumin da yake da ra'ayin cewa idan ka ce malam ya yi kuskure wato ka soki wannan malamin ne wannan ra'ayi ne wanda yake batacci ya dawo daga kan rakiyar wannan ra'ayi nashi ya sauka ya hau ra'ayin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya dora al'umma a kai shine dukkan lokacin da ka ce malami ya yi kuskure to ka ce malamin nan yana da lada guda ba su kan shi kai ba ka ma ƙara girmama shi ne wa'illa to idan kuma bai dawo ba ya ce shi yana tare da wannan ra'ayi ɗin duk malamin da za ka ce ya yi kuskure to ka rena wannan malamin ne kuma ka soki wannan malamin ne saboda haka malaman shi suka ɗora shi a kai idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami to fa huwa alladhi yad'anu fil muslimina shi ne yake sukan musulmai ɗin shi ne yake yin suka a cikin musulmai ɗin so yake dasa wata aƙida wanda take mai muni a cikin sukatan musulmai saboda in ya tabbata akan wannan ra'ayi nashi na cewa duk malamin da za ku ji ya fito ya ce wane ya yi kuskure a guri kaza to sukan wannan malamin ne yake in ƴaƴa na musulmai suka ɗauki wannan aƙaliya ɗin suna yana tunanin cewa zai tabbatar musu a cikin zuciyarsu waɗannan limaman ma'asumai ne to kaga shi kuma lokacin da ya tabbatar musu a cikin zuciyarsu cewa waɗannan limaman ma'asumai ne da ya ƙarshe aƙida mai kyau wanda ake so a dasa a cikin al'umma an kawar da ita mun gane da kyau yawwala walaysa fi fardin adiyyin minhu yace ba wai a cikin ɗaiɗaiku ba ma na mutane na yau da gobe ba wai sukan nashi ya taƙaita a cikin mutane ɗaiɗaiku na yau da gobe ba bal fi kibari a immati bari ma dai suka ne cikin manya-manyan limaman wannan al'umma din minas sahabati wa tabi'ina wa man ba'dahum cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su min al'a'immatil mujtahidina wa ghairihim na limaman nan masu kokari da kuma waɗansu su ma wannan su kansu ne saboda ko su kansu ba su yarda da cewa su ma'asumai ne ba lokacin da ka ce su ma'asumai ne ka ƙaryata maganarsu ne ka ce ba ka yadda da abin da suka faɗa ba kai ma yanzu kana da naka faɗa da su ka ka soke su fa'inna na na alamu ya ɗinan albani ya ce haƙiƙa mu muna da masaniya masaniya wanda take ta tabbas wanda babu kokonto ko na sisun kwabo a cikinta an na ha'ula il ajillata hakika waɗannan jigajigan malamai waɗannan bujimai na malamai waɗannan manya-manyan malamai kana yukhaddi'u ba'dhum ba'dha sashen su ya kasance yana kuskurantar da sashi mun samu cikin sahabbai fatawar da ta gudana tsakankanin Ubay ibn Ka'ab da Abdullahi ibn Mas'ud ko daga ƙarshe kuma Umar dan Khattab yace ubay ibn ka'ab shine yake da gaskiya wa lam ya'lu ibn mas'ud mun karanta a baya wa yaruddu ba'dhum ala ba'd kuma sashe na malamai magabata yana mayar da martani ga sashi lokacin da za mu ga cewa na na aisha radiyallahu anha akwai fatoyi da dama ta wadanta ta sahabbai wanda ta mayar aga abdullahi dan abbas yana da ra'ayin cewa dukkan mutumin da ya bada hadaya daga nan kana misali kana zaune a nan Nijar wani dan uwanka zai tafi Saudiya ka ɗauki jika hamsin ka bashi ka ce ya siyi tinkiya ko rago ya bada a can hadaya ce wannan to daga lokacin da ka bada ta duk abin da yake haramta ga mai aikin hajji ya haramta a gare ka ba za ka shafa turare ba ba za ka kusanci iyali ba ba za ka yi yanke farce ba ba za ka yi abubuwan da yake haramu ne ga mai aikin hajji ya aikata to ba za ka aikata ba na aisha radiyallahu ta'ala anha da aka faɗa mata cewa wannan fatawa ce ta dan faffan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ɗaya daga cikin waɗanda suke makusantan ma'aiki wanda suke rawaitowa sunna ta ma'aiki ga ra'ayinsa ta ce to ba haka bane ta ta laisa kama qalabun abbas ba kamar yadda abdullahi dan abbas bane ya faɗa abdullahi dan abbas sahabi ne kuma cikakken malami ne cikin sahabbai din ma amma tace ba haka bane sai tace gashi gashi da aje mun kawo hadisi gashi kuma lokacin da Abdullahi dan Umar yana da ra'ayin cewa innal mayyita yu'azzabu fi qabrihi bi bukai ahlihi mamaci idan ya mutu iyalansa masu yi mishi kuka a duniya ta dalilin wannan kukan nasu ana yi mishi azaba Nana Aisha radiyallahu anha da aka faɗa mata haka sai ta ce wahilabun umara. Abdullahi dan Umar ya fahimci abin ba daidai ba, yayi kuskure. Ta ce innakum latuhaddithuni an ghairi kadhibaini wala mukazzabaini walakinna sam'a yukhdi. A cikin wata riwaya ta ce walakinnahu nasiya aw akhda. Wannan cikin riwayar Muslim kenan. Ta ce kuna bani labarin cewa mutanen da ba masu ƙarya ba ne kuma ba a ƙaryata su su ne sahabbai na ma'aiki kenan ta ce innakum la tuhaddithuni an ghairi kadhibaini kuna zantar da ni cewa kun jiyo magana daga wajen mutane guda biyu wanda ba sa yi wa annabi ƙarya ba masu ƙarya ba ne shine akwai na Umar dan Khattab akwai kuma na ɗansa ta ce kuma wala mukazzabaini kuma ba a ƙaryata su in dai suka ba da magana magana su gaskiya ce ce amma walakin na sam'a yukhdi'u sai dai wani lokacin kunne yana yin kuskuren fahimta to fahimta shi kuskure ne ba daidai bane ya fahimta mun gane da kyau to kaga ashe sahabbai ma sashen su yana mayar da martani game da sashi to wannan idan ka leka cikin naqadu al ahadith naqadul mutun za ka yi ta ganin wannan nana Aisha ta yi naqadi a Abdullahi dan Abbas yayi naqadi kasunan dai za ka yi ta gani in gaje ka wajen takhriji ne wannan afayaqulu aqilun shi yanzu mai hankali zai ce inna ba'dahum kana yad'anu fi ba'd hakika sashe daga cikin sahabbai na ma'aiki yana sukan sashi mai hankali dai ba zai faɗi haka ba bayan da za a yi musulmi nagari cikakke wanda ya san kimar mahaifan shi ya san kimar malaman shi yayi suka ga sahabbai na ma'aiki saboda da mahaifan shi da malamansa su ma daga can saukon kudu mun gane da kyau bal bari dai laƙar sahha haƙiƙa ya inganta anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama haɓa ababakirin radiyallahu anhu ya kuskurantar da abubakar Allah ta'ala ya ƙare yadda da shi fi ta'awilihi li ru'ya kana ra'aha rajul cikin fassarar da abubakar ya yi wa wani mafarki wanda wani daga cikin sahabbai na ma'aiki ya gan shi faƙala lahu sallallahu alaihi wasallama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa abubakar asabta ba'dan wa akhta'ta ba'da ka dace wani kaso ɗin ka dace wani kaso ɗin kuma ka yi kuskure hadisi yana cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama idan aka yi sallar asuba kullum yana tambaya yana cewa a cikinku akwai wanda ya yi mafalki ya faɗa a fassara mai shi to sai wani wata rana ce ya rasulullah ni nayi mafarki yace nayi mafarki manzo Allah ce da me da me ka gani yace to na ga wata inuwarin shimemiya mun gane da kyau na ga inuwarin shimemiya sai na ga da zuma da mai mai daɗi suna yayyahowa suna sabkowa daga nan sai na ga mutane suna zuwa suna kwasa kan mai kwasar da yawa kan mai kwasar kaɗan ya ce kuma na ga wata igiya wanda aka sauko da ita daga sama aka zuro ta ka kama ta ka yi sama ka huce hallo wani ya kama ya yi sama ya huce wani ya kama ya yi sama ya huce wani ya kama ya kama ya ja ƙi sai ta tsinki kuma aka ɗaga shi ya huce shi ba dala ce haka gani an farke ya ce ƙwarai ku ya rasu lallai dala ce to kan maza Allah ba da amsa sai abubakar ya ce bi abi an ta ummi wallahi la tada'anni fa aburaha yace na rantse babana da mahaifiyata fansar ka ya rasulullah wallahi ka bar ni in fassara wannan mafarki din ni ma na fahimci abin da take nufi sai manzo Allah ya ce abubakar fassara muna ji yace amma zullatu amma in wannan rinshimemiya fal islam ce musulunci ne babbal in wannan wanda aka gani har tana yayyafa to wannan musulunci shine inuwa din yace kuma wannan abin da yake saukowa na zuma da wannan mai yace qur'ani kenan fal qur'anu halawatuhu wa thamaratu yace ai saboda musulunci abin da yake cike a cikin musulunci shine alqur'ani to qur'ani ne dadin alqur'ani da 'ya'yan itatuwan shi shine yake saukowa to kuma mutane mai kwasa da yawa da mai kwasa kaɗan wani abin da ya shafi albarka ta alkur'ani wani ya kwaso da yawa saboda aikin da yake da alkur'ani wani shi kuma ya kwashi kaɗan saboda faminhu zalimun li nafsihi ne yana cikin wanda baina baina ne mun gane da kyau yace so sannan kuma igiyar da kai ka kama ka huce na bayan ka ya kama ya huce na bayan ka ya kama ya huce ce wannan alhaƙun lazi an ta'alai gaskiyar da kake kan shi ce ka yi riko da ita sai Allah ya ɗaukaka ka kai daraja wanda ya biyo bayan ka ya yi riko da ita shi ma Allah ya ɗaukaka shi ya daraja wanda ya biyo bayan shi shi ma ya riko da ita sai Allah ya ɗaukaka shi ya huce wanda ya biyo bayan shi ya kama sai aka tsinke kuma aka sadar da shi shi ma sai ya zama to ya daraja din ce to ya rasulullahi bi abi anta wa ummi la tukhbiranni hal asabtu aw akhtatu ba na labari na yi daidai ko kuma na kuskure ya ce a sabta ba'adar wa akhbata ba'adar ka wani gurin daidai ka faɗa wani gurin kuma ka buga jefi ya ce wallahi la tukhbiran ni billadhi akhbatu ce wallahi sai ka gaya mu inda ne kuskure dan in gyara ba za la ce mishi la tuqsim kada ka rantsa ba zan gaya maka ba eh ana hadisi ya kare yana cikin bukhari da muslim bai gaya mishi ba bai gaya mishi ba kwarai yana cikin bukari da musulun bai gaya mishi ba yadda abin ya karata na'am eh to amma akwai lokutan waɗansu matsalolin ana barin su a rufe ba a bayyana su saboda kuma kada ya zama to wani abu ne wanda yake na ɗan terere a tsakankanin jama'a فهل ضعن صلى الله عليه وسلم في أبي بكر بهذه الكلمة albani ce shin ma'aikin sallallahu alaihi wasallama ya yi suka ga sahabin shi abubakar saboda ya ce mishi wa akhbata ba'dan saboda ya faɗi wannan kalma ai bai kuskure bai soke shi ba ba sukan shi ba wa min ajibi ta'athiri hadha alwahmi ala ashabihi yana daga mafi mamakin tasirin wannan fahimta wanda take ta kuskure akan masu irin wannan fahimta din annahu yasudduhum an ittiba'i sunnati haƙiƙa wannan fahimta tasu wanda take ta kuskure tana kange su ga barin bin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam al-mukhalifati li mazhabihim sunna wanda ta saba wa mazhabarsu li'anna ittiba'ahum iyyaha saboda bin sunna ma'anahu indahum saboda bin sunna wanda ta saba wa mazhabarsu ma'anar wannan a wajensu shine ata'an fil imani suka ga wannan limamin nasu wanda yake da ra'ayi sabanin wannan sunna din wa amma tiba'uhum iyahu amma bin su ga wannan limami din walau fi khilafi sunnati wa koda ya saba wa sunna din su tafi tare da shi din saboda haka ya bada fatawa fa ma'anahu ihtiramuhu wa ta'zimuhu ma'anarsu ma'anar shi a wajen su masu wannan fahimta wanda take ta kuskure shine sun mutunta wannan malamin kuma sun girmama shi lokacin da suke tare da shi akan kuskure din idan suka bi shi sun san cewa akan kuskure shi malam din yake to wai suna nufin sun mutunta shi kuma sun girmama shi walidhalika fahum yusirruna ala taqlidihi firaran min at'am al-mawhum min at'an al-mawhum to saboda haka zaka ga su suna tabbatuwa suna tabbata akan yi wa wannan malami bi ta zaizai ko da sun gano cewa wannan malami fatawar da ya bada ba daidai bace saboda gudu daga wannan suka wanda suke zato wanda suke rai cewa wannan idan ka bar fatawar malaminka a nan kana nufin ka soke shi ba shi da ilimi shi yasa za mu ga cewa ko a yanzu waɗansu lokutan za a ga wani idan ya yi garaje ya bada fatawa shi bai ma san yadda malaminsa ya bada ba sai ya zama fatawar shi ta ci karo da ta malaminsa waɗansu wanda suke kiɗimammu aka ji suna cewa ya rena malaminsa da Allah shi bai ma ji fatawar ta malaminsa ba shi dai ya bayar da fatawa ne da alkitabu suna shi kuma malam ya yi iya ijtihadinsa ya ba da fatawa da Allah tunaninsa wannan ita ce daidai zai zama to har ma ana hada su a cikin bidiyo ga malam ga almajiri sai malam din ya gama magana shi almajirin ya warware ta shikenan a ce kuma daga gan malam din dangam ya san sare abin da malam yake kai wallahi waɗannan yanzu ana gama rikici sosai Allah ta'ala ya ganar da mu shi yasa duk mutumin da zai ga irin waɗannan abubuwa kaga wani malami ya tattauna akan mas'ala sai kaga wani kuma ya tattauna a gefe akan mas'ala din da wani usulubi ba na wannan malamin ba kuma kaga wancan ya warware abin da wannan malamin ya faɗa la'alla shi bai ga maganar wannan malamin ba kawai iya abin da ya fahimta shine alkitabu wa sunna kuma duk wanda zai zamanto a kullum zai raka dakowa fahimta shi ne daga fahimta ta magabata yawanci idan kai magana sai ka samu wani yayi magana sabanin ta kuma a ce shi kawaranti mun gane da kyau saboda magabata din magabata din kashi biyu ne akwai as-salafu salihu akwai kuma wanda ba na kure din ba ko wanda za ga cewa din yawanci zamani za a samu an yi ta rikice rikice ga waɗannan malaman masu karewa alkur'ani da sunna sai kuma daga bangare ɗaya akwai malaman da su kuma neman shiga suke wajen sarakai da sauransu ta ga ba fahimtar juna tsakankaninsu su waɗancan su yi magana waɗannan su warware su ma waɗannan su yi magana waɗancan su warware ta haka inda kana karatu wani lokacin za ka ba da fatawa baka taɓa tunanin wane ya faɗi kaza ba amma sai a haɗa fatawarka da tashi a ce ka warware fatawar shi wallahu alamu allah ya gafarta mana kusa kurum walaƙad nasiya ha'ula'i wato haƙiƙa waɗannan wanda suke da irin wannan fahimta ta cewa idan ka ce malami ya yi kuskure kana nufin ka soke shi ne sun manta wala a ƙulu ta nasau albani ce ba zan ce ba ta nasau akwai bambanci tsakankanin nasiya da ta nasau ta nasau shi ne su manta da gangam shi ne attanasi shi ne abin da ka san haka ne amma kuma kawai sai ka manta da shi saboda kada a ma yi wani abu akwai attagaful irin attajahul da sauransu abu ne ka sani irin in ana so a zauna lafiya sai ana rimtsewa ido yana so a zauna kullum lafiya da makwabcinka da sauransu za ka gani kamar baka gani ba ka ji kamar baka ji ba to wannan shi ake ce da shi attazaful to attanasi ka san abu shikenan wani yazo yana gaya maka yana ni ka ji kaza kaza kaza kaza ka nuna mishi kamar ma baka sani ba aha haka akai wallahi ai mukabala ta su yanda ta kasance da sauransu shi bai saba a gaban ka ma akai mukabala amma he karka bishi ta ce to kenan haka aka yi to shi ya ne aka yi shi halaka da la'ila ai shi ban littafi ma ta yi shi wancan littafin nashi ne ma shi ya rubuta kaza kaza kaza kaza eh kai ta bin shi da cewa kaza kaza kai kuma a gabanka abin yawa kana amma kai attanasi saboda attajahul saboda a labarin zai fi daɗi inda a ce ka ce mishi a gabanka aka yi to kai tsaye hira tashi ba zai ji daɗin ta ba to amma saboda ya ji daɗin baka labari kai kuma ka kashe kunne ka saurare shi in ma akwai ziyada da sauransu sai ka ce to a wannan gurin ziyada da ka ce wani mun gane da kyau da shi ne attanasi walan ma ra'aytu al-jahala fi an-nasi fashiyan tajahaltu hatta qila inni jahilu wani ce yayin da naga jahilci yayi katutu a cikin mutane ce kai ne ma kawai daga karshe sai na nuna ni jahilin ne eh tajahaltu eh wannan to haka ne ya ce to ba zan ce ba sun manta da gangam sun manta cewa annahun bi sababi hadal wahami haƙiƙa su saboda wannan kuskure wannan fahimta tasu ta kuskure waka ufi ma huwa sharrun min ma minhu farru sun fada cikin abin da shine mafi sharri sama da abin da suka gujewa din abin da suka fada fa innahu law qala lahum qa'ilun haqiqa yadda lamarin yake da a ce wani mai magana zai ce da su idza kana littiba'u yadullu ala ihtiramil matbu'i idan har biyayyar ku ga wannan malami akan kuskure da kuka yi kusan cewa wannan malami wannan fatawa tashi akan kuskure ya gina ta idan har biyayyar ku da kuka yi gare shi kuma kuka ce ba za ku saba mishi ba idan hakan din yana nuni akan girmama shi wanda kuka bi din shi wannan limami din wa mukhalafatuhu tadullu ala ta'anu fihi kuma sabawa abin da yake kai din koda kun gano cewa akan kuskure yake hakan din yana nuni akan sukan malamin ne duk wanda ya sabawa malamin ya soki wannan malamin to fa kaifa ajaztum li anfusikum mukhalafata sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallama to ta kaka kuka halitta wa kanku ku saba wa sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam inda har abinda kuke kudircewa a zuciyarku da gaske ne cewa barin maganar malami suka ne ga wannan malam to ina kuma wanda ya bar maganar annabi eh ai shi kuma shi ma ai za ce suka ne ga annabi to da suka da malami ga suka da annabi wanne yafi zafi wanne yafi girman laifi ba za a hada ba mutumin da ya soki annabi ya fi girman laifi bi kathir sama da wanda ya soki malami to amma ku kun tafi akan cewa maganar malaminku ko da akan kuskure yake za ku bi ta za ku mai bi ta daidai amma kuma kun ga maganar annabi rana a fili karar tamkar rana lokacin azur amma kun ce ba ku abinta wannan ba suka bane ga annabi suka ne ga annabi shine ce to kun fada kwarin da yafi nakun zafi mun gane da kyau kun ga fa kaifa ajastum li anfusikum mukhalafata sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallama wanda kuma watar kuttiba'i ha'ilatiba'i imamil madhhabi wa kaifa ajastum li anfusikum tarkattiba'iha yaya akai kuka halitta wa kanku barin bin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ilattiba'i imamil madhhabi zuwa gaban limami na madhhaba fi khilafi sunna kuma shi limami din fatawar da ya bada a sabanin fatawar sunna take ta saba wa sunna ta ma'aiki wa huwa ghairu ma'sum kuma tare da cewa da ni da ku mun yaki mun ittifaqi akan cewa shi wannan limamin ba ma'sumi bane yana yin daidai yana yin kuskure kuma su ma dai limaman sun tabbatar wa kansu cewa su ba ma'sumai bane suna yin daidai suna yin kuskure wa ba'anu fihi laysa kufran yin suka ga wannan limami din baya fitar da mutum daga cikin musulunci ba kafirci bane dan ka ce wani daga cikin magabatan nan na ƙurai yayi kuskure misali mu doki Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kaga babban kusa ne babban bijimi ne idan ka ce yayi kuskure a gurin da kuma ka san cewa masalar da ya tafi akai din malamai sun fi shi karfin dalilai ba zai fitar da kai da musulunci ba kai ko da ma ba su fi shi karfin dalili ba don kace shekul islam da taimiyya ya yi kuskure wani baya fitar da kai daga musulunci da kuma ya kasar shekul islam malami ne ba ma magana ba saɓani tsakankanin mutum biyu kan shekul islam malami ne to amma fala in kana indakum fala in kana indakum mukhalafatul imami tu'tabaru ta'anan fihi idan har saba wa limamin da kuke karkashin mazhabar shi ya kasance idan aka saba mishi a wajen ku a fahimtar ku suka ne ga wannan limamin to fa mukhalafatur rasul sallallahu alaihi wa sallama azharu fi kauniha ta'anan fihi saba wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ita ce mafi bayyana a fili karara cikin cewa ita hakan ɗin suka ne ga ma'aiki ne kamar ba ka yarda da maganar ma'aiki ba ga wanda ka yarda da shi can kenan bal zalika huwal kufuru bi ainihi bari dai sabawa maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tare da cewa ka san wannan maganar haka ma'aiki ya faɗa kuma ka ce baka bi wannan kafirci ne da ainihinsa mun gane da kyau saboda dama a shari'u shine ma'aiki din alkur'ani da sunna shine inda aka ce a ɗauki addini in gane da kyau shine addini al'ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu hum ulul irfani wannan shine addini din magana da kyau ilimi qala Allahu qala rasulu qala sahabatu laysa bitamuhi ilimi a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce sahabbai sun ce ba wai rufa rufa ake a ilimi ba a ilimi ba a magana da mafarke mafarki a ilimi abinda ake magana akan sa alqur'ani me yace me sunna ta ma'aiki ta faɗa sahabbai me suka fahimta akan wannan sunna din ta ma'aiki me suka fahimta a karkashin aya kaza me ma'aiki ya karantar da su wannan shine ilimi wal iyazu billahi minhu muna neman tsari da Allah ya kare mu daga suka ga ma'aiki alaihi salatu wassalam law qala lahum zalika qa'ilun to da a ce mai magana zai faɗa musu haka yace to tunda da ya harku kuna ganin cewa barin maganar malamin ku da nayi nace yayi kuskure sukan shi ne nayi saboda nayi riko da maganar annabi to ku kuma da maganar annabin ta tabbata ta bayyana a gare ku kuka kibinta ku kuma suka annabi ne kuka yi ko kuma girmama shi ne kuka yi lam yastati'u alaihi jawaban ba za su iya ba bashi amsa ba wani jawabin da za su bashi Allahumma illa kalimatan wahida albani yace sai dai kalma guda daya balama sami'naha min ba'dihim yace so da dama ma mun ji wannan kalma din daga wajen sashe daga cikin iri-irin su wa hiya qawluhum kalmar ita ce faɗarsu da za su ce inna ma tarakna sunnata thiqatan min nabi imamil mazhabi sani dai mun bar sunnata ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba don komai ba saboda amintuwarmu da muka yi da limamin na mazhabar tamu amintuwar da muka yi da shi shi yasa muka bar wannan sunna ta ma'aiki dalilin da yasa shi amintacce ne a wajenmu duk abin da ya rawaito mana mun yarda cewa haka manzan Allah ya faɗa ko da mu ga wannan hadisin ba kuma abin da bai rawaito mana ba muna da yakinin cewa idan ya gan shi la'alla wannan hadisin da kai ka gani kake magana akan shi hadisin mansukhi ne ko kuma wannan hadisin shi a wajen shi malamin namu hadisin bai tabbata ba kai idan ka tabbatar da shi din mun gane to su suna kafa hujja da irin wannan mun bar wannan sunna ta ma'aiki wanda kai magana akan ta saboda yardar mu ga shi wannan limamin zai ce maka da ni da kai mun yarda cewa wannan limamin ai masoyin Allah ne ko yana son Allah yana son annabi kuma sunnar annabi yake wa hidima to da haka maganganun shi mun bi su ne saboda yardar mu da cewa shi din muna da yakinin masoyin Allah ne masoyin annabi ne kuma shi ba zai shigo da wani abu ba cikin addini wanda ba haka ba iya wannan fatawa da kace ya bada babu hadisi akai karatun ka ne bai kai ka samu hadisin ba amma in ka ci gaba da karatu wata za zaka yi tuntube da hadisi iya fatawar da ya bada wanda kana tunanin cewa ta saba wanda hadisin to kai a matsayin ka ne na tunanin ka na ilimin kaɗan kaɗan wanda bai wuce cikin cokali ba idan ka ƙara bincike la Allah wata zaka ga yadda za a yi jam'i tsakankanin magana tashi da hadisi mun gane da kyau to suna da irin wannan albani ya ce wa jawabuna ala hadhihi kalima amsar mu akan wannan kalma min wujuhin ba wai ta huska ɗaya ba ya ce huskoki ne da dama eh na wa annahu wa annahu a'lamu bis sunnati minna kuma za su ce shi wannan din malamin namu mun yarda da shi kuma ya fi mu sanin sunna din ta ma'aiki mun yarda ka yarda cewa imamu malik malami ne kwarai na yarda ka yarda cewa imamu malik yana ɗaya daga cikin almuhaddisu na na yarda ka yarda da cewa ya fi ka sanin suna na yarda ka yarda da cewa ya fi ka tsoron allah na yarda ka yarda da cewa ya fi ka sanin yi wa addini hidima na yarda to sai ka yi ta irin waɗannan ya fi ka kaza ya fi ka kaza ya fi ka kaza ya ce to ta dalilin wannan shi yasa muka bar sunna muka bar aiki da sunna ta ma'aiki muka yi aiki da maganarsa mun gane da kyau saboda waɗannan malaman duka in ka doki iya imamu abu hanifa za ka cire amma sauran dukkaninsu za ka saka su cikin almuhaddisuna al'imamu malik faƙihi ne kuma muhaddisi ne haka al'imamu shafi haka al'imamu ahmad al'imamu malik da al'imamu ahmad sun fi shahara cikin malaman hadith kuma in ka ɗauka cikin masu magana a kan arruwa ta imamu malik yana ciki ka imamu malik yana da kwai daraja mai girmawa wallahi in ana zanowa almuhaddithuna sai kaga an sako su ciki ya ana zanowa alfuqaha kuma sai kaga an sako shi ciki ban gane to amma kuma duk da haka ba shi bai kinzu akan cewa yayi ihaba da sunna ta ma'aiki alayhi salatu wassalam akwai abubuwa da dama wanda bai yi ihaba da su ba amma dai kan malami ne wanda yusharu ilaihi bil banat a lokacinsa dubban ɗaliban ilimi suke zuwa madina karatu wajensa mun gane ya ce to jawabinmu akan wannan amsa min wujuhin na huskoki ne ba huska ɗaya ba ba biyo ba uku ba saboda wuju jam'i ne na wajuhu kaga allah kalli shi ne ya zama to huska uku sannan sama da uku ya ƙulul kalamu alaiha fi hadhihi al-muqaddima zance akan waɗannan huskokin a wannan muqaddima ɗin zai yi tsawo idan muka ce mu yi magana a nan a kan waɗancan huskokin da za mu koro muka saboda ba da amsa a kan wannan magana ɗin to littafin namu girma zai wani zalika albani ce to saboda haka fa'in ne siru ala wajihin wahidin minha haƙiƙa ne zan takaita a kan huska guda ɗaya tal daga cikin waɗannan huskokin ba don wai ita kaɗai ba ce amma saboda dai littafin na waɗanda ba su da himma sosai ne masu himma mai girma kai masu himma mai girma wa huwa jawabun fasilun yace jawabi ne wanda yake mai rabewa raba gardama kenan bi iznillahi ta'ala da iznin Allah madaukakin sarki albani yace faqulu to sai in fada in ce da su laisu laisa imamu mazhabikum faqad huwa a'lamu minkum bis sunnati ba limamin mazhabar ku bane kadai yafi ku sanin sunna ai mun san da haka ko idan har shi ɗan hanafiya ya yi tutiya akan cewa malaminsa al'imamu abu hanifa ya san sunna kuma ya fi musanin sunna to ai ba shi kaɗai fi musanin sunna ba akwai al'imamu malik akwai al'imamu shafi akwai al'imamu ahmad akwai sufiya ibn sa'id ibn tsauri akwai shuba ibn al-hajjaj akwai muhammad ibn sirin akwai muhammad ibn muslim ibn ubaidillah akwai su da yawa ga sunan wanda su ma bijimai ne a sunna din bal hunaka asharatun bal mi'atul a'immati hum a'lamu aidan minkum bis sunna bari dai hunaka asharatun a wancananka a wancan zamanin akwai goma irin malamu malaman bal mi'atul a'imma bari ma dai ba wai zancen goma ake magana ba akwai ɗari na shugabanni wanda hum a'lamu aidan minkum bis sunnati wanda sun fi ku sanin sunna din su ba mun gane to fa idza ja'ati sunnatu sahihatu ala khilafi madhhabikum idan sunna wanda take ingantacciya ta zo ta akan sabanin madhhabar ku wa kana qad akhadha biha ahadun min ulaika al-a'immati kuma cewa ɗaya daga cikin waɗancan malaman wanda kun yadda sun fi ku sanin sunna din cikin malaman nan guda ɗari sai zamanto an samu mutum ɗaya yayi riko da wannan sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fal'akhudhu biha to yin riko da sunnar ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wal halatu hadhihi halin kuma kamar yadda na faɗa ne wannan irin halin ne shine na cewa wannan malamin kamar yadda kuka tabbatar da cewa malamin ku yafi ku sanin sunna ta ma'aiki shi ma wannan wanda ya riko da sunna din yafi ku sanin sunna ta ma'aiki din tare da cewa shi ma malamin sunna din ne hatimun lazimun indaku ya zama dole wajibi ne akan ku ku riko da sunna ta ma'aiki mun gane albani abin da yake so ya ce idan har malaminku wanda bai riko da wannan hadisin ba kun yarda da cewa malami ne ya fi ku sana hadisi ai Allah cikin malaman hadisi din akwai malamansa akwai malamansa saboda ba daga sabo ba ilimi ya sauko mishi to Allah cikin malamansa kuma akwai wanda ya riko da wannan hadisi to tunda dai har cikin malamansa akwai wanda ya riko da hadisin nan to ai ya zama wajibi kuma ku riko da wannan hadisi tunda kuna tunanin cewa in dai har iliminsa da amintuwarku da shi ne ya sa kuka bar wannan hadisin to ga wani wanda shi ma iliminsa da amintuwar shi da ku zai sa ku yi riko da wannan hadisi da saboda ya yi riko da wannan hadisi mun gane da anna kalimata kumul mazkurata saboda kalmar ku wanda kuka ambata a baya la tattafi kuhuna ba ta samun nasara a nan ba ta samun nasara a nan kuma idan kuka ce ba za ku yi aiki da wannan hadisin ba sai dai ku diba kuma wata hujjar amma dai kan ba ku da hujja fa inna mukhalifakum sayaqulu lakum mu'aridan saboda haƙiƙa mutumin da ya saba muku wanda ku kuna da wannan ra'ayi na cewa malaminku kun yi riko da shi ne kun bar sunna saboda amintuwarku da shi da kuma ya fi ku sanin sunna ta ma'aiki to da sannu zai faɗa muku haka ku mu'aridun yana mai fito na fito da ku akan cewa ba za ku iya karewa kanku ba inna ma akhadna bi hadhihi sunnati to shi kuma zai ce muku haƙiƙa mu mun yi riko da wannan sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mun bar waccan fatawa ta limaminku wanda shi bai yi riko da wannan sunna ba ba don komai ba fiqatun minna bil imam alladhi akhadha biha saboda amuntuwar mu da wannan limamin wanda yi riko da ita wannan sunna din mun gane da kyau a fiqatun minna can mun ce inna ma tarakna sunna fiqatan fiqatun ne fiqatun minna bil imam alladhi akhadha biha saboda li mun yarda da limamin da ya riko da wannan sunna din to da aka fattiba'uhu aula min ittiba'il imam alladhi khalafaha bin wannan libabi wanda ya riko da sunna shi yafi dacewa da abu limamin da ya saba wa sunna din yanzu sai mu bi wannan limamin wanda yana da wannan ra'ayi yana da wannan fahimta na wannan sunna din sai mu bi shi mu ajiye maganar wancan limamin din da girman shi da matsayin shi saboda ra'ayin shi ya saba wa sunna din ta ma'aiki wa hadha bayyinun wannan a fili karara yake la yakhfa ala ahadin insha Allah ta'ala baya koya ga wani daga cikin ɗaliban ilimi in Allah madaukakin sarki ya so walidhalika saboda haka albani yace fa inni astati'u an aqula haƙiƙa ni ina da damar da zan ce inna kitabana hadha haqiqa wannan littafin namu lamma jama'a sunana thabitata anhu sallallahu alaihi wa sallama yayin da ya tattara hadisai waɗanda suka tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam hadisan da suke magana fi sifati salatihi a cikin siffar sallah ta ma'aiki alaihi salatu wassalam fala udhra li ahadi to ba wani uzuri ga wani daga cikin bayin Allah fi tarkil amali biha cikin barin yin aiki da waɗannan hadisai wanda na kawo su a cikin wannan littafi li'annahu laysa fihi mattafaqal ulama wa ala tarki saboda a cikin wannan littafin nawa ba hadisin da zaka ce malaman hadisi sun haɗu akan cewa a bar shi hadisi ne mai rauni ba hadisin da zaka ɗauka ka ce wannan hadisi ne mai rauni bittifaqil muhaddisina hashahum min zalika faufau daga haka wato Allah ya kare su ma da a ce ga wani hadisi wanda sun yi ittifaki akan akan rauninsa bal ma min mas'alati bari dai ba wata mas'ala daga cikin mas'alolin da na koro a cikin wannan littafin nawa waradat fi ba wata mas'ala da ta zo a cikin wannan littafin nawa illa wa qad qala biha qa'ifatun minhum face dai haƙiƙa wani kaso mai yawa cikin malaman hadisi sun bayar da fatawa da wannan mas'ala din da na kawo ومن لم يقل بها wanda kuma bai bada fatawa da ita ba fa huwa ma'zur shi abin yi wa uzuri ne abin yi wa hamzari ne wa ma'jurun ajran wahidin kuma abin bai wa lada ne lada guda daya saboda dukkan wanda bai bada fatawa da ita ba to mukhdi'un ne mun gane akwai bambanci tsakankanin al-khati'u da al-mukhdi'u menene bambancin su na'am alkhadi'u da almukhdi'u na'am almukhdi'u na'am hmm hmm alkhadi'u na'am bambancin alkhadi'u da almukhdi'u na'am na'am na'am na'am bambancin tsakankanin alf alkhadi'u da almukhdi'u mun gane da kyau kamar tsakankanin alqasiqu da almuqsiqu ne mun gane da kyau wa amma alqasiquna fakanu li jahannama hataba inna allaha wa aqsidu inna allaha yuhibbul muqsitin akwai bambanci mai girma tsakankaninsu idan aka ce alkhadi'u mun gane shine mutumin da ya aikata kuskure tare da ya san kuskure ne shine Allah ta'ala yana magana akan wuta yace la ya'kuluhu illal khadi'un qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khadi'in wato kaga 'yan uwa Annabi Yusuf lokacin da suka saka shi cikin rijiya kuskure ne wannan ko ba kuskure bane da gangan suka yi ko akan kuskure ne da gangan suka yi to sai aka ce khadi'in to idan aka ce al-mukhdi'u daga akhda'a ne ruba'i kenan akhda'a yukhdi'u to in zaka yi ismul fa'il din zai ka ce mukhdi'u wanda ya aikata kuskure ba tare da ya san kuskure bane mun gane da kyau shine bambancin su shi yasa shi al-mukhdi'u Allah ta'ala ce walaysa alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na mun gane da kyau ko to shi yasa idan aka ce malami muhdi'u ne mai kuskure ana nufin kuskuren da yayi ba da gangan yayi shi ba akan kuskuren ne to wannan shi ma'ajur ne amma khadi'u in aka ce wani khadi'u ne ana nufin kuskure ne kuma kuskuren ya san kuskure ne laifin ya san laifi ne ya aikata shi to wannan sai ka ce mai khadi'u mun gane da kyau za mu ga kisar annabi Musa da Fir'auna a can inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina ba za ka ji an ce mukhti'ina ba saboda sun san laifi ne suka aikata to amma mutumin da ya aikata laifi ba tare da ya sani ba shi kake ce mai mukhti'u yawwara da annahu lam yarid ilayhi an-nass biha itlaqan wato saboda nassi bai zo zuwa ga shi wannan malamin ba da wannan matsala ɗin sake iya abin da za mu fahimta ke lam yaridin nassu ilaihi nassi bai iso ba zuwa ga wannan malamin biha da wannan sunna itlaqan a sake ba kaidi shi yasa bai yi riko da ita ba kaga malamin bai yi riko da sunna ba ba dan ya san sunnar ba sai dan saboda shi bai gaba wannan sunna da shi yasa sai ya bada fatawa sabanin sunna to sai ka ce mai mukhdi'u ba za ka ce ba khadi'u aw warada ko kuma wannan nasi din ya zo zuwa gare shi ya iso gare shi lakin bi tariqin la taqumu indahu bi hujjatu sai dai hanyar da ya samu wannan hadisin ko ya samu wannan asar din ya zo mishi ne ta hanyar da bata tabbata ba hanyar da hujja bata tabbata da shi irin ya zo ya samu wannan nassun ne ta hanya wanda take mai rauni to sai ya ajiye wannan hadisin ba dan ba maganar ma'aiki bace saboda shi ta wannan hanyar da ya same ta bai inganta ba wannan hadisi in muka dauki hadisin innamal a'malu binniyat hanya ɗaya ce kawai ta inganta in dai ba daga Umar dan Khattab ba kaji an ce innamal a'malu binniyat daga Abu Sa'id al-Khudri ko daga wani cikin sahabbai kowace hanya ce bata inganta ba to kaga ashe mutumin da hadisin innamal a'malu binniyati zai isa kunnen shi kuma yayi watsi da shi idan ya ganshi ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri yace wannan ba ma'aiki ya faɗa ba kaga irjal din wannan isnadin ya kalla saboda malaman hadisi suna da kwai doka sai an cika wannan doka din sa na hadisi yake zamantowa makabuli sai rajul ya kai mataki kaza kaza kaza kaza sannan na gaba da shi sannan na gaba da shi ga ausaf nasu sannan kuma hadisi yake sha akwai naqadul matni akwai naqadul sanad wannan abu ne wanda yake sananne a wajen malaman hadisi na'am auli auli ghairi zalika ko kuma saboda wani wannan min al a'zaril ma'rufa ladal ulama'i daga udurruka wanda suke sanannu a wajen malaman hadisi wa amma man thabata an-nass indahu min ba'dihi wato amma wanda nassi ya tabbata a wajen shi bayan ya ba da fatawa to fala uzra lahu fi taqlidi wato bayan wancan malami ya ba da fatawa sai kuma wani nassi ya tabbata a wajen shi bayan fatawar wancan malamin da ya gani to wannan mutumin da nassi ya tabbata a gare shi baya da wani uzuri wajen yi wa wannan malamin bitar da kan fatawar da ya bada akan kuskure balil wajibu ittiba'un nassi al-ma'sumi bar dai abin da yake wajibi shine bin wannan nassi wanda yake ma'sumi wanda yake abun karewa daga kuskure wadhalika huwa al-maqsud min hadhihi al-muqaddima wannan shine al-maqsud shine abinda ake nufi abinda muke nufi daga korowa wannan muqaddima daga yin wannan muqaddima din wallahu azza wa jalla yaqul Allah subhanahu wa ta'ala azza ya buwaya wa jalla ya girmama yana fada a cikin alqur'ani ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasul ya ku waɗanda suka yi imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzo sallallahu alaihi wa sallam idza da'akum idan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kira ku lima yuhyikum saboda abin da zai raya muku zukata ya raya muku gangan jiki ya raya muku imanu wa alamu ku sani annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi haqiqa Allah tabaaraka wa ta'ala yana sanya katangar karfe tsakankanin mutum da zuciyar shi ya sha makance ta daga imani ya sha makance ta daga karɓar gaskiya ya sha makance ta daga hawa kan sunna ya sha makance ta daga ayyuka na alkhairai wa annahu ilaihi tusharun hakika kuma Allah tabaraka wa ta'ala zuwa gare shi ne ake tattara ku a gobe kiyama wallahu yaqulu alhaqa Allah ta'ala shine yake fadar gaskiya wa huwa yahdi sabil Allah ta'ala shine yake shiryar da bayansa hanya wanda take mai kyakkiya wa huwa ni'mal maula Allah subhanahu wa ta'ala shi ne madalla da majibincin lamari wani iman nasiru madalla da mai taimako idan ya zamanto shi ne Allah wa sallallahu wa sallam Allah da ɗan tsira ala Muhammadin abusa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi tsira da aminci su ƙara tabbata ga alaye na ma'aiki wa sahabihi da sahabban shi walhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin talikai wannan mukaddima malam ya rubuta ta a dimashku sham a shekara ta 1381 hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam a watan biyar 20 daidai ga watan biyar watan biyar wane ne watan biyar al-muharram safar rabiul awwal rabiul akhir jumadal ula shine watan biyar 20 daidai ga watan jumadal ula a shekara ta 1381 kenan yanzu muna da ta da arba'in da shida idan muka hada ga bakwai ga sattin zai ba mu sattin da bakwai kenan ko yanzu da rubuta wannan mukaddima shekara sattin da bakwai da 'yan watanni saboda yanzu muna cikin wata na goma sha biyu kenan da wajen wata biyar kenan da wajen wata bakwai da wajen wata bakwai tun da a cikin wata na biyar ne shi shekara sattin da bakwai eh da bakwai kadai na'am wadda shekara 67 da wata bakwai ba 'yan kwanaki barakan lawofiku muhammad nasiruddini al'albani rahmatullahi alaihi insha Allah ta'ala bayan sallah za mu tashi daga isi ibalul kaba abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ta baraka wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك